بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مالا عبد الماجد الغوري yana ci gaba da mana bayani akan maratibul jarh wa ta'dil waɗanda a immatul jarhi wata adil suka tsatsara za mu tashi a daidai inda ya ce rabi'an wato malami na hudu daga cikin malaman da yake kawo mana wato tsare-tsarensu shine al'imamu al-hafizul iraqi ya ce maratibu alfazir jarhi wata adil inda al-hafizul iraqi martabobin aljarhi wata adil a gurin malam al-iraqi sunan shi abdurrahim ibn al-husayn abul fadli abdurrahim ibn al-husayn zainuddin al-iraqi haka ake mishi take zainuddin akwai dan shi daga cikin wanda suka gaji iliminsa shi kuma waliyuddin kenan waliyuddin al-iraqi shine abu zur'ata al-iraqi da ne ga wannan yana daga cikin manyan malaman da al-iraqi ya kharraja hada ɗansa da al'imamul haithami mai majma'uz zawa'id da al'imamul hafid ibn hajirin da kuma siftu bin al'ajami wani ƙwararren malamin tarihi ne shi ma siftu bin al'ajami da al'imamu alƙalƙashandi wani ƙwararren malamin logal arabiya duka waɗannan khirrijai ne na makarantar al'imamu zainuddin al'iraqi wani malami ne da allah ya mashi baiwa ta ɗalibai da ya tara da kuma zaman karantarwa na dirshan Allah ya mishi baiwa kuma ya tara littafai waɗannan ɗalibai ya zauna da su shekara da shekaru wajen shekara 25 yana karantarwa yana rubutu yana wa'azi yana koya musu kuma suka ɗauki hannu da aka bayan shuɗewarsa sai zama dukkaninsu ashe manya-manyan malamai su ibn hajar ɗin da kake ci su ainihin alhaithami su shi abu zur'ata al'iraqi ɗan shi ɗin kenan su sibt ibn al'ajami da kuma kalkashin di suna nan da yawa waɗannan daga cikin mashahir ɗinsu ne kowanne ka ɗauka za ka ga ainihin jabalun ne rasi a cikin ilimi al'imamu da iraqi ya rasu a hijira da shekara 806 a farkon ƙarni na tara kenan yau da rasuwarsa kamar shekara 600 kenan da 32 insha Allah Allah ubangiji ya gafarta masa yana da littafai da yawa daga cikin littafan shahararru akwai littafin al-mughni عن حمل الأسفار في الأسفار لتخريج ما في الإحياء من الأخبار تخريجا حديثا لتاف إحياء علوم الدين نال إمام الغزالي أقول لتاف أينهم واتو ألفية تمص له الحديث لشره انتاه لشرهم أينهم لتاف ابن الإمام ابن الصلاح شيني التقييد والإيضاح بشرح مقدمة ابن الصلاح وانا شي تقييد da ita kanta alfiyan sa daga cikin masu syllabus na nan makaranta insha Allah bai haka akwai littafai da dama zaka yi samun tarihin shi a cikin littafin Inba'ul Umar an Abna'il Umar Abna'il Umar na Ibn Hajar Ibn Hajar na da littafi da ya tarihin malaman da ya zamani da su waɗanda ya rayu da su malamai da ɗalibai da abokan aiki shine Inba'ul Umar fi akhbari fi amba'il umar labarin shekarun da shi ya rayu da shi da alimamu khalil ibn aibak as-safadi sa da tafi irin waɗannan shi kuma wancan a ayanun nasri wa a awanul asri a ayanul asri wa a awanun nasri shahararrun zamani da wanda muka taimaki juna da su na khalil ibn aibak mai littafin alwafi bil wafayat babban ɗalibi a makarantar ibn makarantar zahabi to shi ma shine ibn hajirin yayi wani abu kwatankwacin shi inba'ul umar bi amba'il umar to a ciki yayi tarihin malamin shi iraki sannan jikan iraki din a ilimi sahawi shi ma yayi tarihin shi a cikin addu'ul lami fi ayanil qarn at-tasi sannan zaka samu tarihin shi ila yau a cikin tafin shajaratul dhahab fi akhbari man dhahabna ibnu ima na ibnu al-imadi al-hanbali da da dai wasu tafai bayan waɗannan da kuma tafin ghayatul nihaya fi tabaqatil qurra na ibnu al-jazari duk wannan sun yi tarihin sa babban malami ne shahararre sosai a kasar misra Allah ya gafarta mashi asalin shi mutumin kasar kurdistan ne ta iraq da haka cikar ana ci mashi al-iraq kurdistan wannan da ake rigima da su da asalin iraq garin su kenan asali amma suka taso iyayen shi suka zo da shi misra suka zo aka haife shi a misra shi da sauran yan uwan shi da sauransu Allah ya gafarta mai wannan al-imamul iraqi kenan a takeice kwarai da gaske yace yakhtalifu tartibul hafiz al-iraqi fi maratib al-fadh al-jarh wa at-ta'dil an tartib ibn abi hatim wa adh-dhahabi wa hadha huwa at-tartib indahu an samu sabani tsakanin tartibin da al-imamul iraqi yayi da kuma tartibin da waɗansu suka yi waɗanda ba su ba kamar abdurrahman ibn abdurrahman ibn abi hatim da kuma ainihin wato al'imamu shamsuddin zahabi ga tartibin shi wannan malami awalan maratibu alfadhi ta'adili inda iraki ya ce maratibu ta'adili ala arba'in au hamsa tabaqatin suna kan mataki hudu ko biyar ne fal martaba al'ula al'uliya min alfadhi ta'adili ولم يذكرها ابن أبي حاتم مرتبة تفرقو أورنسا ود ابن أبي حاتم بأنبتشتبا إتشمني ولا ابن الصلاح هكذا لن صلاحهما بأنبتشتبا وهي إذا كرر لفظ التوثيق إما مع تباين اللفظين شين إذا أكا ميميت لفظ توثيق لفظ أمن شوا يزم لفظا دا أكا ميميت لفظ sun sha bamban a wajen lafazi ko ko sun yi daidai wa daida shan bamban kamar sabtun hujja ko sabtun hafizun ko thiqatun mutqinun da makamantan waɗannan waɗannan kaga duka lafuza ne masu bambancin kalmar ita kanta amma suna da tashabuhi a wajen ma'ana wa imma ma'a idadatil lafzil awwal ka qawlihim ko kuma ya zama an maimaita lafazin ne a ce sabtun sabtun ko thiqatun thiqatun kamar da ya kawo ana wa nahwiha wal martaba al martaba thaniya hiya allati ja'alaha ibn abi hatim wa tabi'ahu ibn salah al martaba al ula ta biyu agon iraki tace ta daya agon ibn abi hatim da ibn salahi wa dhakara al martabata al ula inda ibn abi hatim thiqatun aw mutkin ya inda wato ya ainihin wato ibn abi hatim ya ambace ta ibn salahi ya bi shi akai kuma ya ambaci ya ambace ta game da ibn abi hatim cewa ita ce a ce thiqatun aw mutqin qala ibn salah ga ibn ibn salah din yace wa kaza idza qila fil adli innahu dhabitun aw hafizun da idan aka ce ga mutum adili a ce dhabit ne ko hafiz wa qala al khatib al baghdadi shi kuma khatib yace arfa'ul ibarati an yuqala hujja aw thiqa yace wannan shine mafi girman mafi ɗaukakuwan kalmar da za a faɗa a addala mutum a ce hujja ne ko amintacce shi ma ya shi kuma sai iraki ka wannan matsayin mataki na biyu da za a faɗi kalma amincewa ƙwaya ɗaya babu maimaitawa almartaba thalisa qauluhum laysa bihi ba'su mataki na uku a gun iraki shine a ji malaman hadisi sun cewa ne ba shi da matsala aula ba'sa bihi ko su ce ba matsala tare da shi au saduqun ko su ce mai gaskiya ne au ma'amunun ko su ce amintacce ne au khiyarun ko su ce na daga cikin zababbu waja'al ibn abi hatim wa ibn salih hadhihi al-martaba ath-thaniya wa iqtasara fiha ala qawlihim saduqun aw la ba'as bihi wa adkhala fiha qawluhum mahilluhu sidq kaga su ibn salih da ibn abi hatim wannan ita ce martaba ta biyu a wurinsu wannan ta uku a gun iraki a gun su ita ce ta biyu sannan kuma sun bar kalma biyu ce kadai da saduqun da la ba'asa bihi ma'ana ba su kawo laysa bihi ba'asun da ma'amunun da khiyarun ba sannan sun shigar baya ga ka sun shigar da mahilluhu sidiq kamar da muka ji ba arabi'a qawluhum mahilluhu sidiq aw rawaw anhu aw ila sidiq ma huwa aw shaykhun wasatun aw wasatun aw shaykhun aw salihul hadith أو مقارب الحديث دكما مقارب الحديث بفتح الراء وكسرها أو جيد الحديث أو حسن الحديث أو سويلح أو صدوق إن شاء الله أو أرجو أنه لا ليس به بأس دو أن سنة كم مرتبة هدو أقول ابن زين الدين العراقي da cewa mahilluhu sidik wurin gaskiya nan ne makwantar kayan shi rawau anhu mutane suna riwaya daga gare shi ila sidiki ma huwa ba yi zuwa ga gaskiya ya karkata shaikhun wasatun malami ne matsakaici wasatun matsakaici shehun malami au salihul hadis mai nagarta hadisi muqaribu da ismul fa'il ko muqarabu da ismul maf'ul an ce muqaribu wato wanda yayi kusa da hadisi muqarabu wanda hadisin shi yayi kusa da daidai sai ce baya ga wannan kuma yana saka kalmomi irin jayyidul hadis mai nagarta hadisi hasanul hadis mai kyan hadisi au suwailihun mai yan nagarta au saduqun insha Allah ce insha Allah mai gaskiya ne au arju annahu laysa bihi ba's واقتصر ابن أبي حاتم في المرتبة الثالثة من كلامه على قولهم شيخ شيكو ابن أبي حاتم ياتقيتني أكن مرتبة أكو واند أنن itace ta hudu kenan da yazo anan shi kawai shehun yace wahiya yace hiyal bil manzilati allati qablaha tana matakin na sama da ita yuktabu hadisuhu ana rubuta hadisin shi wa yungaru bihi sai a bincika illa annahu dunaha yana ƙasa da mataki na biyu waqta sarfil martabatir rabi'a ala qawlihim da yazo kan martaba ta hudu kuma ya takaito akan salihul hadith kawai wa yulahadhu ala hadha at-taqsim annahu yace za a iya lura da cewa wannan rarrabawan a cikin shi akwai fihi idmajul hafiz al-iraqi lil martabatayn al-akhiratayn inda ibn abi hatim wa ja'alihima wahidatan wa hiya rabi'a an samu cewa ibnu abi hatim a wato iraki anan ya samu wasu martabobi guda biyu ya narke suri guda waɗanda a gurin ibnu abi hatimin wato martabobi ne guda biyu daban shi kuma ya narke su ya mai da su martaba ɗaya ita ce arrabi'a sannan zada al-hafiz al-iraqi martabatan a'la ala maratib ibnu abi hatimin ya ƙara guda ɗaya daga can sama da aka ula abun ibnu abi hatimin ita ce athaniya a wajen shi maratibu alfadil jarh abu na biyu dangane da al-iraqi shine martabobi talaffuzza na ainihin al-jarh maratibul jarh inda al-hafiz al-iraqi ala khamsi maratib su kuma biyar ne waja'ala ibn abi hatim wa tabi'ahu ibn salahi arba'a maratiba wadancan da suka gabata da ibn salah da ibn abi hatim min qabl ibn salah su kuma sun mai da su guda na ɗaya wahiya aswa'uha ita ce mafi muni an yi ƙala a ce fulanun kadhabu aw yakdhibu wana maƙaryaci ne ko yana yin ƙarya aw yadha'ul haditha yana ƙera hadisai aw wadda'u dan buga hadisin jabu aw wada'a hadisan ya taba ƙera hadisi aw dajjalu ko a ce dujal wa adkhala ibn abi hatim wal khatib al baghdadi ba'da alfadh al martaba thaniya fi hadhihi ibn abi hatim da imamul khatibul bagdadi sun ɗauko wasu lafuzza daga cikin martaba ta biyu mai zuwa kenan sun saka ta a wannan ta farkon kamar mene qala ibn abi hatim idza qalu idan suka ce matrukul hadithi aw zahibul hadithi aw kadhabun fa huwa saqitul la yuktabu hadithu to kaga ya hada tsakanin matruk da zahibul hadith a wuri guda ya hada su da mene da kadhabun yayin da kuma kazzabun yana gaba da maturuki a wajen munin ainihin hadisi dukansu da gaske ne la yuktabu hadisu amma in ana auna grabitin muninsa to kazzabun yana sama da maturukul hadith قال الخطيب أدون العبارات أن يقال كذاب ساقط شيكو خطيب يتشي مبي مون كلمة شيني أتشي كذاب مكر يتشي ساقط kaga saqitun jazakumullahu khairan bi kai kadhabun ba amma ya hada suri daya sai ya ce almartaba thaniya fulanun muttahamun bil kadhib aw al wada wani ana tuhumar shi da ƙarya ko ana tuhumar shi da ƙera hadisi wannan ita ce martaba ta biyu kullum mun sha faɗa abu malama hadisi ya kuma tsakanin tuhuma da kuma tabbatarwa in aka ce wanda ya ƙarya aka ce kadhab wanda ya taɓa yi wa annabi ƙarya an kama shi keke da keke to wannan shine kazzab malama hadisi sun kama shi in ko suka ce muttaham shine wanda yake yin ƙarya a sauran tadin yau da gobe a zancen duniya a wani zancen da ba na annabi ba to shine wannan yake jin tsoron kar ya kai ga yiwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai a ce ana tuhumarsa wallahi karbi labari daga gare shi sai kuma fulanun saqitun wani fadadde ne fulanun halikun wani halakakke ne fulanun zahibun wani tafiyayye ne zahibul hadisi hadisin shi sun riga sun tafi sun bashi au matrukun ko a ce abun watsi au matrukul hadith au tarakuhu sun yi watsi da shi fihi nazar akwai tababa game da shi sakatu anhu sun yi shiru game da shi duk da yake waɗannan kalmomin guda biyu zamu zo mu ji a nan gaba fihi nazarun da sakatu anhu idan bukhari ne ya faɗe su to suna da ma'ana daban shi a gun shi ɗaya suke da a ce kazzabun ko wadda'un ko ainihin yada'ul hadis idan irin wannan ne sai bukhari ya ce fihi nazar ko sakatu anhu zamu zo mu ji wannan a gaba insha Allah fulanun la yu'tabaru bihi wana ba a lura da shi ko la yu'tabaru bi hadithihi ko wala ma'amunin ba abin amincewa bane almartaba Salisa fulanun rudda hadisuhu a ce eh zahibul hadith eh wani tafiyayye ne wato ya tafi daga cikin da'ira hadisai masu kyau fitacce ne daga cikin da'ira hadisai masu kyau almartaba Salisa fulanun rudda hadithuhu aw raddu hadithahu aw mardudul hadith wani an yi watsi da hadisin shi ko suna watsi da hadisin shi aw fulanun da'ifun jiddan ko wani mai rauni ne kwarai aw wahin bi marra mai mugun rauni ne kai tsaye wa tarahu hadithahu an shekar da hadisinsa aw matruhun ko abun shekarwa ne shi aw mutarrahul hadith an yi watsi da hadisin shi wa aw fulanun irmi bihi wane kai wurgi da shi aw wa laysa laysa bi shay'in ba a bakin kome yake ba aw fulanun la yusawi shay'an wane ba a bakin kome yake ba wani hau zalika da makamantan waɗannan hukumu hadhihi maratib me hukuncin da iraqi mu waɗannan martabobin malam yace qala al-hafiz al-iraqi kullu man qila fihi dhalika min hadhihi al-maratib al-thalath la yuhtajju bi hadithihi wa la yustashhadu bihi wa la yu'tabaru bihi duk wanda aka ce aka faɗi ɗaya biyu ukun nan akan shi ba a aiki da hadisin shi ba a kulawa da shi babu ruwan kowa da shi amma almartabatu rabi'a ta hudu wannan da za a ambata ita fa fulanun da'ifun munkarul hadith aw hadithuhu munkar aw mutarabul hadith aw fulanun wahid aw da'afuhu wa fulanun la yutajbi shi ma duka waɗannan rauni ne karara wani mai rauni ne abin kyamar hadisi hadisin shi abin kyama ne yana da ittirabi wani yayi rauni kwarai wani sun yi watsi da shi wani ba a kafa hujja da shi da ita da almartabar khamisa da za a ce fulanun fihi maqal fulanun da'ifa aw fihi da'afun aw fi hadithihi da'afun aw fulanun ta'rifu wa tunkir wa laysa bidhaka aw laysa bidhaka alqawi aw wa laysa bil matin wa laysa bil qawi wa laysa bi hujja wa laysa bi umda wa laysa bil mardi wa fulanun bid ma huwa wa fihi khulfun wa ta'anu fihi ومطعون وسيء الحفظ ولين أو لين الحديث أو فيه لين وتكلموا فيه ونحو ذلك duk waɗannan larabcin malama da shi suka yi a kan shi iraki ya sasa a martaba na biyar wani akwai magana a kan shi an ce na da rauni na da ɗan rauni kaɗan a hadisin shi akwai rauni wane wata rana ya burge ka wata rana ya baka haushi laisa bi zaka ba irin wanda ake so bane laisa bi zaka alqawi ba irin mai karfin da ake nema bane laisa bil matin ba yi da kwari laisa bil qawi bai da karfi laisa bi hujja ba abun dogaro bane laisa bi umda ba abun jinginuwa bane laisa bi mardi ba abun yadda bane fulanun lidha'afi ma huwa wani yafi kama da rauni fihi khulfun akwai tababa akan shi ko maganganu ko sabani fa'anu fihi sun soke shi mat'unun sokakke ne ko abun suka sai ul hibzi mai mummuna hadda layyinun mai rauni ko mai sauki sauki au layyinul hadis hadisan shi na da lin na da saukin ƙarfi au fihi lin akwai dan matsala game da shi au wata kallamu fi ko sun yi batu akan shi wa nahu zalik duk waɗannan gaba ɗayan su sai mala yace zakar al-hafiz al-iraqi anna ahla al-martabatayn al-akhiratayn ar-rabi'ata wal khamisa ya ba da labarin cewa na matakin nan na hudu na biyar yukharraju hadithuhuma lil i'tibari ana riwayar hadisansu don neman yaya za a yi da su al'itibar shi ne suke cewa asabaru walbaha bincike da leƙe-leƙen neman hanyoyin hadisan irin abin da su albani nasiruddin suka yi a cikin littafin abin nan kenan musamman silsilatu sahiha da da'ifa da yanda shi iraqin yake shi ma littafan shi kamar a cikin wancan takrijin na al-mughni alhamdul asfar da abin da ibnu hajirin yayi a talkhisul habir da abin da zaila yayi shi ma a cikin littafin nasbur raya da ire-irensu shine hadisi shi kadai haka ba zai inganta ba amma za a yi ta neman hanyoyi da maganganun da za a bi yaya za a inganta to anan ne ake iya samun bambancin ijtihadin malamai mu gane wannan jama'a idan malami ya kai wannan ijtihadin yayi babu laifi sai a karba gwargwadon abin da ya ainihin wato gani idan kuma bai kai ba to bai da ahaliyar yin magana kenan tun farko ya kamata mu gane wannan alal misali jama'a hadithin ma'u zamzama lima shuribala da malamai ba sa inganta shi a yadda yake hakan ka je kalle shi a cikin sunan na limamu dara kutuni za ka ga cewa isnadin akwai matsala haka a wasu isnadoji daban-daban amma sai malamai suka yi ta tattarowa shi wannan daga cikin ma wanda suka fara wannan aikin shine ibnu salahi din nan ya zo ya inganta bayan shi wani ma ya inganta ha ibnu hajirin ya zo ya juz'i musamman da ya tattara riwayoyin ya tabbatar da ingancinsu kuma ya kawo athar tabbatattu akan abin da ya faru na tabbatar da wannan addu'a ya buga misali hadda kan kanshi cewa nima din nan aliyu bin hajar na je makka a farko-farkon al'amarin koyon karatuna na sha ruwan na ya addu'a na ce allah ka bani ilimi irin na zahabi ya ce bayan kamar shekara ashirin da wani abu da na koma ƙasan makka sai na ji kamar ilimi na fa yanzu ya kusa kai na zahabi ce sai na canza addu'a na ce allah ka sa na wuce shi yana cikin littafin ya ba da labarin wasu malamai waɗanda ba wannan ba da sauransu to kaga irin wannan hadisin haka hadisin da al'imamu al-bukhari ya fitar da shi a cikin littafin adabul mafra da farko farko cewa ridar rab ko wani lafazi makamanta haka fi ridal walid ko ridar rabbi ko ridar lahi fi ridal walid wa saƙaƙun lahi fi saƙaƙin walid akwai wani mutum a cikin isnadin idan ka je ka duba wanda ɗan shi ne kaɗai ɗalibinsa shi ne a ta'unin umari ko al'imrani na manta asalin nasaba a ta'a shahararren malami ne a cikin riwaya za ka ga malam albani a shekul albani nasiruddin da ya kai ya kawo ya kai ya kawo a cikin sahihu targhib wa tarhib sai ya inganta shi bi majmu'i turuq can ana nan kuma daga baya sai albani sai ya taraji akwai littafi da aka tara musamman taraju'atul albani akan akan tasihi da tad'ifi juz'i uku muna nan da shi a nan sama sai dawo yayi taraju yace a yana ganin dai wannan hadisin ya tsaya ne kai a matsayin hasanun fi shawahid to da karke ma yanzu akwai malaman da suka yi sake bincike daga cikin ɗaliban shi kuma sai suka gano cewa abubuwan ma da ya hada ba su kai inganta hadisin ba ko da hasanun fi shawahid saboda akwai irin wanda ake haɗawa su haɗu ko wanda haɗa kuma tocin suke ba za su haɗu ba an haɗa za su tocin ko mun gani yawa saboda wannan mutumin duk inda aka juya aka juya masturi ne ibnu hibana ne kadai ya amince da shi ibnu hibana kuma kowa ya san kai da shi game da amincewa da majhulai bai da ɗalibi sai ɗan shi kadai da haka duk da kafin albani al'imamu zahabi ma a cikin siru a alamin nubala ya inganta riwaya amma idan ka bi ka bi ka bi sai ka ga cewa riwaya laisar bi zaka ma hiya ila sihati ta ƙoro ire-iren wannan to suna nan da yawa shi sa za ka ga albani da ya zo a cikin tamamul minna har yake sukan wasu wanda a zahiri yana yi ne da malam bakar abdullahi abu zai da allah ya gafarta mashi bakar abu zai jama'a babban malami ne babban malami ne mu ji wannan yana daga cikin hay'atu kibarul ulama memba ne amma a farkon al'amarinsa kafin ya nuna duk da kuma ƙwarewarsa ba kan hadisi ba ce sai wani zamiya da albani ya yi littafi sifatus sala shi kuma sai je la jadida fi ahkamis sala sannan kuma ya juz'un fi mas'alatil ajl a wannan littafin yayi tala'ubi da maganganu da dama karke tike akan yi albani raddi game da ingantawan sai zama kuma bai dace shi ne albani zo sai dan kwankwashi keye shi tukuna ya dan irin rankwashin na haka yace yadda yayin magana yayin magana yace a bisa wannan ka'ida ana inganta hadisai ce ni albani na inganta su da yawa da haka ce amma sai aka samu dan bana bakwai sai ya fusata yace ba haka bane yace nayi wa kaina tufka da warwara ni nake cewa kar abu magana ibnu ibnu hibbana kuma gashi na zo na bita dan magana ibnu hibbana laysat ala itlaqiha ba kullun ne kawai da an ga ibnu hibbana ya amince da wani sai a ce a ba za mu karba ba ba kuma kullun ne wanda ya amince da shi don masturi za a yi watsi da shi ba musamman aka samu wasu malamai daga cikin kudama suna inganta hadisin su akwai malamai masu kaifin basira wajen inganta hadisai jama'a wanda da wuya da wuya mu ji wannan da wuya ka iya cin gyaran su kai tsaye kaga ibn taymiya ba za ka ganshi da takhriji ba irin nasu zahabi amma in ka ji ibn taymiya ya koro magana kawai ya ce kama hadisi kaza ko da wuya da wuya a kai a kawo ka ji hadisin nan bai da wani asali to haka kafin ibn taymiya kuma can baya bukhari al-kabsh natah kenan bukhari yana da wasu maganganu da zaka ga kawai rabin jumla in ya kawo hadisi kawai kawo sai ya ce wa hadha ashbah yanzu kama hadisin law mana'uni iqalan da kuma law mana'uni inaqan kaje karanta a cikin bukhari da ya kawo ya kawo sai ya ce wannan law mana'uni inaqan asah ya fi inganci za ka kama magana ce kawai za a yi kawai a wuce in ka je kabi kabi maganganun da malamai suka yi suka tara ma ashe wancan ikalan ma shadhi ne wanda muslim ya fitar shi bukhari ya fitar da shi shadhi ne asala abinda sai na bakar ya faɗa shi ne in sun hana ni ƴar ƙarama akuya ba in sun hana ni igiya ba to bukhari da ya zo ya ishara zuwa ga wannan shuzuzin da cewa kawai wa hadha asah to irin bukhari irin ainihin wato ibnu taymiya irin ibnu hajrin idan ka ji waɗannan sun faɗi magana akan hadisi kawai sun wuce ko to inda kai mukallidi ne kawai ka hakura gaskiya saboda Allah ba yana cewa ba sa kuskure bane dan ibnu hajrin da kanshi a cikin fathul bari akwai wurare sun fi 50 in kana karanta zaka ji ya ce a baya ina tsammanin kaza ne anan amma daga baya na dawo na gane kuskure ne shi da kanshi ya ci gyaran kanshi a wurare da yawa saboda Allah ya musu baiwa wato iya bin hadisai da yawa to na baya bayan su kuma shine suyuti da ke shi ya samu matsaloli da dama bai kai gogewar su ba bai kai kuma taka tsantsan su ba akwai dan dariƙa dariƙa haka tare da shi da dan hamasanci wata rana in abu yana san yana san abu zai kawai san yadda zai ya inganta shi bai da wannan wato maudu'iyyar da ake bukata objectivity na suyuti bai kai yadda ake bukata so ire-iren waɗannan malaman su ne jama'a suke da 'yancin su ta dabdala a kan isnaduci su kai su kawo su kai su kawo su san da ra'ayi su yadda ka san kanikawa akwai bakanikin da in ka kai mushi mota ka koma shin ɗinka ko me zai ce ne kawai kaza kawai a canza ya lalace amma idan ogan shi zai kaza sai ba za a canza ba sai ga ma sai a yanke wani waje ma hala sannan ai walda kuma sai yayi ko asibiti ne ba ana haka ba akwai yanzu likitoci waɗannan 'yan tiga-tiga da suka ɗan shekarar biyar shida a medical school kana zuwa kawai su ce a yanka ka kawai ai kaza sai dai tiyata wani ma ce ma zai kaje kawai ka jira mutuwa suna haka saboda ƙauyenci da dakikanci saboda su ma 'yan bana bakwai ne amma wanda yake da mumarasa shekara fiye da talatin yana mumarasa da ya zo ya kalli kes ɗin kawai ya san ba haka ya kamata yi ba kuma zai ci gyaran su to ire-iren waɗannan akwai su durba ce gogewa ce kawai take samuwa ga mutum ya haka kuma jama'a kamar da muke faɗa kullum ko wannan ilimin na hadisi Allah bai yi alƙawarin ihtikarin shi ga wata al'umma ba mu daina jin tsoro duk wanda ya tsaya ya koya zai iya tunda a cikin sahabbai ana samun wani sahabi ya san wani abu wani bai sani wanda ya sanin kuma ya fi wanda ya zama wanda bai sanin ba ma ya fi wanda ya sanin daraja sai ga ɗan yaro a cikin sabba ya san wani karatu wani babba bai sani ba sai na umar karatu nawa ne sai ibnu abbasin suka sani bai sani ba kuma ya yi tarafin cewa bai sani ba sai na abubakar haka wani haka wani sahabin ya ce ban taɓa jin wannan abu manzo Allah sallallahu alaihi ba da nawa ya zo a irin wannan maganin sai ke cewa wannan na nuna ashe yiwuwar wani ya san abin da na sama da shi bai sani kuma bai nuna kafin shi falala ba cewa da muka yanzu misali wani kaza ya faɗi kaza kuskure ne ba facin gyaran shi bane irin dama abin da malamai suka koyar ne dan ka zo ka babanka kuɗi bai nufin ka girme shi ko kuma kai ne baba shine dan ki ba taɓa yiwa haka ba wanda ma zai fara wannan tunanin ko so da haka mu sa ran cewa mu ɗalibai ne masu koya kaka ɗauka wai shekaru sun ma yawa ko ba ka da kuɗin siyan littafi ko waɗannan bayanan da ake ma kai ba ka riƙe su duk kullum ka ji su kawai fita kawai suke ta bayan kanka duk rashin kyakkyawan niyya ce in ka sa kyakkyawan niyya duk za ka riƙe wallahi kuma zai ka koma ka bi ka karanta ka nazarta ka yi da gaske hala kai ne malamin da Allah zai daga baka sani ba kana nan da wata baiwa kana ta wasa da ita ka ki utilizing din ta jama'a wannan duk da yake hatsin bara ne kokari muke a samu Allah ya yi fatahi ya yaye wani malama hadisi a garin nan ko a makarantar nan ko a wannan zamanin ba dole sai a wannan jil din ba jama'a amma abinda muke shine muna da karaya ba mu ba abin gaskiya ba na sani mutane suna yawan yin wannan magana cewa sun ji wasu bayanai da ko ni ko ni yake sai su je wato yaushe za su iya wannan abu to ma mu me muka iya ma wannan wannan wannan ai dakikanci ne jama'a tunanin ma wai kamata ni ne malamin ma da za a auna da ni ka dinga auna da wadannan su ne malamai tukunna zaka iya abin da ibnu hajarin yayi zaka iya abin da zahabi yayi zaka iya abin dan ba aljani bane shi ma mutum ne kuma za ka ji wani ana tarihin shi an ce da girman shi ya fara me yasa a kuɗi ba ka jin tsoron ba za ka iya kamo dangote ba da Allah zai ba kuɗin dangote za ka sarrafa su da daman mutane sun su kuɗi irin dangote amma idan an faɗi ilimi irin na ibada zai ce ina ba zai yiwu ba ko da sa ran baka sa rai shi Allah zai baka ko mun gane jama'a to muna muna defeating kanmu psychologically ne wannan mala albani Allah ya gafata mai daga cikin abin da ya dara mu mutane da ya rayu su kenan psychologically he was never defeated komai yanda abu ya kai girman matsala ko bai ce ba komai ba su yanda rayu kuma Allah da haka Allah ya ga gaske shi ya kai shi inda ya kai in yana faɗan abubuwa da sauransu kuma Allah ta su wani yana nema ya kare su ce a ce mumini baya karya haka yake faɗa al-mu'minu al-qawi khairun min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair amma mu kawai duk mun riga mun lalata kanmu mun mai da kanmu wasu sai dai mu ce kawai mu dai masu saurare ne to ko da mu masu saurare ne kuma saurare da niyyar kwarai din da kaje karatu shi kanshi zama a majalisin karatun aikin lada ne saurare da niyyar kwarai daga cikin abubuwan da ɗalibai suke yawanci su mori zaman su suka yi a wurare shine kana da fensir ko biro kana da mahfuza kana kwafa fawaid da sauran maganganun da kaji sababbi kana kwafe qawaid da kaji da date da komai kana nan da mahfuzarka kana mutaba'ansu kuma a littattafai da tambaya da saurare bayan 'yan shekaru wannan mahfuzar kare ta yi shekaru ilimi wallahi wannan mahfuzar ta fi waɗannan rikodin da suke ɗauka na rantsi da Allah don waɗanda muke jin karatukan sannan sun yi karatu sanda babu rikoda ba rikoda babu ma fensir irin wannan ko biro tawada ce ta tsome da alƙalin ya aka yi suka riƙe wannan karatukan wallahu musta'an to a takeice jama'a akan inganta hadisai ta yawan hanyoyinsu amma kamar da zahabi ya faɗa a cikin littafin al-muqidha yace babu wata ka'ida tabbatacciya game da me hadisi hasan sai dai kawai abinda malami ijtihadin shi take akai kawai ya ce wannan ya kai hasanun din ko kuma bai kai ba abinda ijtihadin shi take kawai akai ya ci gaba da cewa ونلاحظ هنا أن أن الحافظ العراقي يرى أن ما جعله ابن أبي حاتم في مرتبة واحدة من مراتب الجرح ليس كذلك muna lura anan cewa wasu abubuwa da iraki ya kawo daga cikin abin da ibnu abi hatimin ya sa a martaba guda shi a gun iraki ba haka bane fa ibaratu kadhabun aswa min zahibul hadith lafazin kadhab makaryaci yafi muni fiye da zahibul hadith wa matrukul hadith da kuma matrukul hadith وقد جعل ابن ابي هاتم هذه جميع هذه جميعها في مرتبه واحده shi kuma la abdurrahman dan gidan abu hatim ar-razi ya sanya gaba ɗaya waɗannan a cikin martaba ɗaya ne waje alal iraqi fi martabatayn iraqi kuma yasa su a martaba biyu kadhabun fi awwal al-maratibi wa hiya ashaddu ya sanya kadhabun a martaba ta farko kuma ita ce mafi tsanani wa dhaibul hadith wa matrukul hadith fi martabati thaniya su kuma ya sanya su a martaba ta biyu wa alal naqid min dhalika ja'ala al-hafiz al-iraqi ibaratai layyin akasin haka kuma iraqi da yazo da layyin da laysa bil qawi sai ya saka su fi martabatin wahida a martaba guda وهي أخف مراتب الجرح عنده أقول شيء تتي متب الجرح تشنكسا مخالفا بذلك ابن أبي حاتم يسابع ابن أبي حاتم الذي جعل العبارة الأولى والثانية في الثانية وندي سن يتفرقون لين da kuma tabiyin laisa bil qawi dukan su ya sanya su a martaba ta biyu wa qad tabi al hafid al iraqi fi dhalika al hafid al zahabi iraqi ya bi zahabi akan wannan abin da nake sha jama'a take ce shine yanzu kun ga kamar magana zanzan din nan mutane suna wasa da da karatun zanzan din nan suna wasa da shi ka dinga shan zanzan kana addu'a ka gani kana yin niyyar kwarai akan magani ko karatu ko ma mai duk abin da ka sa gaba ka gani ba a samun zanzan? a ana samun original idan zai inda yake ba ba ya ce ma ba a samun original ina ma labi yana riwayan munkarai bai kai matsala game da munkarun hadith kamar yadda aka ce yarwul da'ifa da kuma da'iful hadith shi shi ne da'ifin da kuma mai riwaya hadisai da'ifai shi ma matsala ne amma ba ta kai waccan ba yana ƙasa wajen muni da ya kai munin wancan waye ce ba a samun zanzan mai kyau kai dai baka sai da ake samun shi a ko'ina ana samun shi mai kyau sealed one ba za a ce kuma kar mu manta ba ya halasta ba zanzan a ƙara mashi wani ruwa ya halasta ya halasta kwarai kuwa ya halasta a zuba har rijiya za mu zo wani kartu insha Allah a cikin zadul ma'ad za mu yi wannan karatun hukunce-hukuncen zanzan ya halasta a siyar din ma ya halasta a kai shi wani waje to kuma ya halasta a zuba a cikin wani ruwa a cakuɗa shi da wani eh a zuba a yi diluting ya ƙara yawa don a samu yadda ake yi da a san damuna yara haka idan wata tsohuwa ta samu ta je maka ta dawo sai a cika bokiti ko a zuba ma a rijiyar gidan sai kowa ya kuma ɗiba ruwa gidan hanyar za a na yi duk albarka ce babu laifi yawa wajen magani da sauransu dole amfani da fiyo mana ana neman tabarraki ne kuma ruwa ne mai albarka jama'a mai albarka ta tabbata a addinance a al'adance a tarihi a likitanci ya tabbata albarkashi baya lauwasewa baya zama contaminated ko da an sa mai datti baya dattantuwa baya lalacewa baya kaza a yayin shi mutane aya abin da ke faruwa da shi kuma gashi baya karewa shekara dubu nawa kaje kuma su sayarwa su sami kace ko su baka mai kyau wanda suke amintattu galibi akwai wanda ake zuwa da shi na irin roban nan mai babbaɗin nan lita ɗaya ko lita biyu ne ko wanda da ake ba alhazai da yan kuma raɗin nan ka same shi sealed to wannan insha Allah mai kyau ne kuma da dai na san biuce 2500 yanzu 10000 ne yanzu recession ko da inflation da wane ne dinnan wai na mala ne mai zuma yawa babu mai kyau a ina kano to ka gani kamar gidan zuma na san suna da mai kyau ban ce ba su da kyau yawa an fi samun jaba a ƙananan musamman da ake ɗan ƙaramin da ake roban da ake ɓamewa da kuma wannan da ake zubawa a rabin lita rabin galam amma inda kana son ka sai mai kyau ka sai wannan ambu ɗin babba wannan kwantenan babba ka siye shi kai ta sha kawai ka dinga sha in ka gara ma kai shayi da shi diya halasta ka tafasa ka sa lipton ka sha zanzan ne akwai malaman da suke ganin ma bai halasta fa wai in ya baro inda yake ma bai da albarka akwai su wanda suke gana kamar kuskure ne dan manzo Allah ma yana Madina kafin a ci Makka da yaki yakan aika gun wannan mutumin Suhail ibn Amr cewa ka san mana zanzan mana yana cikin Bukhari sai kuma cikin dare sai a diba a cika manzo Allah turu guda biyu a kai mishi Madina cikin dare saboda idan arna sun gani da rana ba su bari sanata 60 wa 60 wa 100 shekara ta 166 nan ne ko na yace wa fiha qabada al-mahdi ala wazirihi yaqub ibn dauda li kaunihi ata'u hashmiyan min waladi fatima radiyallahu anhu li yaqtulahu فاصطنعه وهربه وظفر به الأعوان وكان يعقوب شيعيا يميل إلى الزيدية ويقربه mun ji a baya akwai waɗannan Dawud ibn abin nan ko Dawud ibn mai sunan shi baban wannan ibn Barmak ko jikokin Baramika din nan to daga cikin su akwai wani waziri mai suna Yaqub ibn Dawud wanda ya samu ƙarfi kamar shine sarki irin wanda ake cewa kafa sarki eh ga ina hamewa ka yana cewa banu umayyata hubbu tala naumukum innal khalifata yaqub ibn daud banu umayya ku tashi ku dawo kwace mulkin ku ai yanzu halifan wani can ne daban mai suna yaqub dan dauda shine ana nan sai mahadi sai ya shirya mishi gadar zare saboda ana tuhumar shi da kamar da yansa suke yi har yanzu jami'ar take mulki tana yi da shi amma aqidar shi ba ta ta bace fiye da rabin yan siyasa nan yanzu NPDP ne yayi fiye da rabin su hadis bila haraj duk wanda ka daga da wanda ake yabo da wanda ake zagi duka yan PDP ne suka suka marmaza suka fita suka dawo APC aka yi da su mu kuma da yake talakawa wawaye ne muka ta ihu muna jefa musu aka zo yanzu suka dinga yin abin da suke ko to bayo suka fara Yakubu dan Dawudan nan ashe ba zaidi ne yana bin aqidar zaidiya ne ta da'awa ahlul baiti a lokacin amma kuma shine babban minista prime minister wanda yake wato shugaban ministoci sai mahadi da ya ji wannan labarin kuma kasan dan siyasa na da wani haɗari duk dan siyasa yana jin gulma sai dai in halifa ne na musulunci amma dan siyasa sarki ko yana jin gulma kusan wannan kuma gulma komin karancin da tana mai tasiri a zai a ce ai wane yana baya yi da kai ba zai jira ya ga hujja ba zai ta neman shubha da zai goyi bayan wannan magana ne kawai da zaran an ce mishi ai wani na kinka ko da wani nan a kamil din shi yana jira ne kawai ga zalla sai ce dama an faɗa dama ita yake nema kuma dole ya ganta to irin wannan ne aka faɗa mai sai ya ce to za shi aikin haji amma gawa ne ka kashe mishi kafin na dawo wannan ne daga cikin jikokin fatima da kauniha a tsahu hashimiyya min waladi fatima radiyallahu anhu liyaqtulahu yace ya kashe ya kashe shi fastana'ahu sai je aje shi a gidan shi ta bashi abinci ya mutunta shi ya girmama shi wa harrabahu sai ya bashi dama ya gudu da tunanin idan ya zo zai ga mai cewa ai an kashe shi dama kuma an sa wasu oyun su lura da me yake shikenan ran nan kawai ashe wannan da ya gudu mahadi ya sa an je an kamo shi an kulle shi sai ya kira shi kawai cikin fada shi ya ce na wani na sa shi na ce a kashe shi ce ai tuntuna an gama da shi kawai sai ce a fito da shi ce wannan kuma ba ka ce an gama da shi wannan ba sai ce ai wallahi waɗanda na ba ni na san sarga sun gama aikin ina ganin su ne kaza ka yadda dai wasu kwana-kwana inda aka kama shi ma aka kulle shi shikenan shi ya koma gidan yara a madadin wancan fara fara bihin a awanu waɗanda aka sa su ma'aikata suka ce suka kamo wancan wa kana yaqubu shi'iyyan dama dan shi'a ne yamilu ila zaidiyya wa yuqarribu wa fiya tufiya abu muawiya sadaqatu ibn abdullahi as-samin abu muawiya sadaqatu dan abdullahi as-samin a wannan shekara ya rasu as-samin shine kamar kace mai kiba katutu min kibari muhaddisi dimashqa daga cikin manyan malaman hadisin kasar dimashq rawa an al-qasimi abi abdurrahman wa ta'ifa yana daga cikin masu riwaya daga ainihin abu abdurrahman alqasim wannan yana da hadisai a cikin sunan tirmidhi da littafin al nasai da littafin ibnu maja yana daga cikin ya daɗe kwarai a duniya an haife shi tun halifancin walidu dan abdulmalik ne abin nan amma malami ne mai rauni an tuhume shi da aƙida ta kadariya yana da rauni ba a san riwayarsa kai tsaye wa fiha معقل ابن عبد الله الجزري من كبار علماء الجزيرة رواء عطاء ابن أبي رباح وميمون بن مهران والكبار sannan sai wannan daga cikin rijalu muslim shine ma'aqal ibn abdullah al-jazari yana daga cikin rijalu muslim al-imamu abu dawud ma ya fitar da hadisin sa haka nan al-imamu nasai na daga cikin ainihin wato manyan malaman kasar jazira ya yi riwaya daga ata ibn abi rabah da maimun ibn mihran da kuma alkibar manya-manya malamai ire-iren waɗanda wafiya abubakar ne nahshali al-Kufi hakanan ainihin Abubakar ne Nahshali an-Nahshali nisba ila wani mutum mai suna Nahshal ibn Darib Nahshal ibn Darib ɗaya daga cikin Nahshal ibn Darib ibn Malik at-Tamimi daga cikin manyan mutanen ƙasar ainihin wato Basra ne yana da jikoki da dama da ake ce musu wane wane annashari daga cikin su akwai wannan shine abubakar ne annashari al-kufi qila ismuhu wa qila fi wa ismihi aqwalu an yi maganganu da dama game da sunayensa akwai akwai cewa abdullahi shine mafi shaharar magana kamar yadda al-imam al-hafiz ibn hibban al-basti yake faɗa a cikin littafin shi dan ibnu hibbana abin mamaki yayi magana akan wannan mutum kuma yayi israfi ya wuce makaɗi da rawa ya kawo shi a cikin majruhai ya jarraha shi tare da cewa thika ne amintacce min rijali muslim to cikin wannan tarjuma da ya masa kuma ya faɗi cewa sunan shi abdullahi ina ƙara mai jama'a waɗannan maganganun da ake faɗa ko ku je ku dinga karanta su ku je kar ku dinga ji kawai kamar labari ne don wasu su ma ta yi akwai kurakurai akwai ha'incin kwakwalwa to ku je ku dinka su daga masadir din su zaka kana rike su a hankali a hankali har su zama juz'un min min min kiyanik su zama part of your being bukhari da yago babu yace ta'allamu qabla an tusawwadu sai yace wa ba'da an tusawwadu ku yi ilimi kafin ku zama sayyidina qabla an tusawwadu haka ake wasa da wajen wa ba'da an tusawwadu da zaran ka da bayan ka zama sayyidina ma ma'ana sayyidina nan tun daga monita har shugaban kasa dan ulul amr da Allah ya ce abu iri uku akwai ulul amri waɗanda suke ashabu sultan sarakuna akwai ulul amri ashabul lisan sune malamai kenan ko kuma ulul amri ashabul iqtisad sune masu kuɗi waɗannan ukun dole a bi su aka galibi an fi malamai gaddama ba a fi ma sarakuna da masu kudi gaddama ba ko yauwa amma malamai su ne ake wa gaddama kowa su yake shiga cikinsu ko kuma dai in suna da magana shi ma yana da ita amma mai kudi yanzu duk farashin da ya saka haka za a yi da aikin da ya ce a yi haka za kafin ma ya ce a yi an yi balantana kuma sarki ko shugaba to idan ka zama shugaba ba dole ne ka buƙaci sauran abubuwan da ɗaya shugaban yake yi ma'ana ba dole ne mai kuɗi ya buƙaci sarauta ko mai sarauta ya buƙaci kuɗi wadanda dama a cikinsu akwai ko amma dole dole duka wannan su buƙaci ilimi shi ko malami ba dole ya buƙaci sarauta ba ba dole ya buƙaci kuɗi ba amma dole su sauran su buƙaci ilimi don in babu ilimi hauka kawai za su ta yi shi ne ma'anar ta'allamu qabla an tusawwadu ai qabla an tuj'alu asiyadan sai bukhari ya ce wa ba'da an tusawwad a cikin riwayar firabi da kuma bayan kun zama shugabanni ma ku ilimi abin da sa nake faɗa wannan jama'a shine galibin mu nan duka malamai ne masu islamiyya da hadda da da ana ganin girman mu a gari ana mana tambayoyi ana zaton mun san wani abu da sauransu mutane suna mana zaton alheri to zaka je matakin da ko ana maka zaton alheri ko ba maka zaka buƙaci ilimin nan ire-iren waɗannan ilmomi na fiƙihu hadisi tarihi larabci lugal arabiya musalawar hadith balaga duk waɗannan ilmomi za ka buƙace su don za ka yi ma'addini wata hidima da ta kama ka dole yanzu a aikin haji ka je aikin haji ko ba a ɗauke ka malamin alhazai ba in dai kana da kishin addini sai ka yi wa'azi sau za ga mutane suna yin jahilci da kafirci da maguzanci ƙarara babu kuma wanda ke hana su dole ka nada kanka kawai tun daga cikin mota a jidda zaka nada kanka malami ba ka san zaka zama malami ko zaka ji ka fara wazi din da aka soke kwaka zaka yi wazi dole haka za a je jana'iza wata rana zaka ji baka san zaka fara wazi haka a gidanka haka duk inda kake so irin waɗannan larurorin sukan faru su zama mutum alaƙaƙaito in san da kake koyon karatu ba ka koyi shi da kyau ba ko za a ci gaba da maimaita irin barnar da aka yi a cikin izala shine izala ta kururuwar abu abu sunna ashe izala ba san sunna ba yes wannan shine hakika kuma izala ta kida ta katun sunna daka sai ai ta kawo sunnoni izala the supposed custodian of the sunna su suke fada da ita shi ya kawo haka wannan raba jiha din tsakanin wasu ƴan izala ne wasu a wajen izala wasu salafiya ne wasu ƴan ba kungiya wasu ƴan dole sai da kungiya da duka mata ya shiga umbrelan wannan sunan ai ta aiki to amma sunan ne kawai ba shirya wa aikin to haka yanzu ma salafiya da ake cewa ibn taymiya yake cewa babu inda za a kira sunan salafiya sai ya zama aikin sunna za a yi yace sai dai in wurin ilimi ya karanci jahilci ya yawa ita ce kaida idan aka bari jahilci ya da ilimi bai yawa ba ku da sunan salafiya ma barna za a yi yadda su Muhammad Yusuf suka yi barna da sunan salafiya da su shekau suke ci gaba da yi duka wannan barna da suke da sunan salafiya suke saboda jahilci ya musu katutu sun haɗa kansu malamai mujtahidai halifofi na Allah a bayan ƙasa alhalin ko sunayen malaman hadisi ba su iya karanta daidai in ka bude mishi isnadi na bukhari ya ja isnadin daidai bai iya jan wasu sunan daidai in ka tambaye shi misali ayyubu as-sakhtiyani ne ko as-sakhtiyani wanne ne daidai wanne ne kuskure me ma'anin as-sakhtiyani me ma'anar shi me sunan mahaifin shi ayyubu dan wane me alkunyarsa me ma'anar kalmar sakhtiyan zai iya wannan bayanin amma ya ce halifan musulunci ne shi a ƙasar yammacin afirka kuma saboda iya shege in zai bidiyo har ya aje bukhari da muslim a gaban shi yan ɗariƙa da suke makwata ne sai su ce wai ai gashi nan masu aiki da bukhari da muslim duk wanda suke aiki da bukhari da muslim a ƙasar nan tun daga abakar gumi malam bamba na kano malam albani duk wannan sun katar da bukhari irin wannan aikin suka yi duk da sauran wanda suke karanta da Bukhari yayin da suke karanta ba a Sokoto malam Mansur na karanta da Bukhari a Bauchi Dr. Disina a Kano Bamba ya karanta da duka kutubu sita Dr. Ahmad Biyuke yanzu kuma wana nayi wana ma nayi a nan garin Albani yayi har ya mutu haka suka yi dan kawai wani shege ya ba ya aje Bukhari kawai akan tebur yana iskancin da ya ga dama yana yana yana yana yana cin matan mutane da sunan da sunan wai ya kama bayi abin nufi shine jama'a duk sanda mutane suka mai da kansu jagororin addini ko ba san asalin addini ba to tendensin su yi barna ya fi yawa kawai musan wannan shi da aka in mutum zai karta addini kawai yi da gaske kuma kamar yadda na faɗa wallahi kai da gaske za ka same shi Allah ya tsare na a ba zai zama haka ba a sarfance ba zai zama haka ba kabla an tusawwadu ne haka riwaya take kaje ka duba ka gani tukuna in ka ce tasudu ya canza ma'ana ba haka yake ba kawai a gane kaje ka duba bukhari tukuna kabla an tusawwadu zai canza ma'ana kwarai kuwa yes zai canza ma'ana ma'anarsu ba ɗaya ba ne don wancan ne daga don fi'ili ne muta'addi kuma wanda yake mabniyun ala ma lam yusamma fa'ilu tusawwada suwida yusawwadu tusuwida an shugabantar da kai ana shugabantar da kai to qabla an tusawwadu kafin a shugabantar da ku in ba wasali zaka iya ganin kaman qabla an tasudu ne kafin ku zama shugabanni da kanku to kaga ma'anar shi in aka ce tasudu ku zama shugabanni amma yadda ya zo a riwayar in ka karanta bukharin kowa na zaya da wasan kuma akwai mai shi a nan ya bude kitabul ilmi ne ya bude ya duba ko ka je yanzu da gudu ka je ka duba kana qabla an tusawwadu ne wallahu a'lam ban san ko akwai ta riwaya da tuzo da haka ko akwai wanda yake da ita na sai ya ce eh a ji kawai mutane suke yi ba karanta suka yi ba to ai ji kawai ake ko akwai wanda ya karanta ta su duwa nan ai ji kawai kuke yi shi ne maganin nake zama mun fi iya saurare ba ma zuwa mu duba ku kyala cewa mala albani namu ya karanta a haka na sa abin da yake ruɗa ku kenan ko kun ji daga bakin mala albani ya karanta a haka ba ina cin gyaran shi bane ko ina cewa abin da yayi abun nan amma ina faɗan ni abin da na karanta ne a cikin sahihul bukhari inda albani baya duniya zakar ku muhakama sa Allah ya gafarta mai ku je ku duba sahihul bukhari kawai shikenan next week in ka duba ba haka bane ka zo ka gyara na'am eh suhail ibn abi eh menene illar nace kafirai za su hana a makka lokacin shi ma lokacin ai kafiri ne amma shi yake bayarwa abin da ke nufi kafiran makka ba za su bari a ɗiba a ce a kai madina ba suna itikari suna sun yi itikarin rijiya amma shi su hari dan amur yana mutunta manzo Allah sai sama da haka manzo Allah na aiko mishi da sako kuma ya ɗiba ya bayar aka ce cikin dare yake zuwa ya ɗiba ya bayar a ciki dan in ya ɗiba da rana suka gani za su tambaye shi me za a yi da wannan kafin musulunta shi kwarai kuwa duk kisan da cikin bukhari na'am sai ya ci gaba da cewa wa fiha okay rawa an abi bakr ibn abi musa al-ash'ari wa jama'a wa akhiru ashabihi mautan jubaratu ibn al-mughallas yana da riwaya daga ainihin waɗannan mutane sannan ƙarshen ɗalibin shi da ya mutu shine jubara ibn al-mughallas zamu zo kan shi a gaba insha Allah سنة سبع وستين ومائة فيها جد المهدي في طلب الزنادقة في الآفاق وأكثر الفحص عنهم وقتل طائفة أولا الشكرة مهدي من جاء بايدا ما أنا تشمش واتو قهار الزنادقة كو يتشيق بدا نيمونس ييتا نيمونس ينا تليك أليك إن أكا سامون بزنديك سي أكامش أكا كشد ديوا وسكما أكا كل سو أجرين ياري وفيها أمر بالزيادة في المسجد الحرامي wa gharama alaiha amwalan azima a wannan shekara ta 167 sarkin musulmi mahadi ya bada umarnin cewa a ƙara fadin masallacin Ka'aba da na Madina dukkaninsu kuma ya sa kuɗaɗe masu yawa akwai alƙalin Makka a lokacin mai suna Muhammad ibn Abdurrahman al-Auqas shine alƙalin Makka shi aka ba kwangila na biyan compensation na gidaje sai a duba duk gidan da akwai mutane da ke gefen harami sai a biya su kuɗi su tashi su koma gefe wanda kuma dama gidan an riga yin sadaka da shi sai kawai a ce su tashi dama suna zaune ne zaman sadaka domin a lokacin akwai gidaje da dama waɗanda aka bar su a matsayin sadaka ne mutanen makka da ba sa ba sa yin otal yadda ake yanzu su dinga san kuɗi da kuma lamma da suke ganin cewa ƙasan makka haramun ne a yi kira'inta a sai fili ko a siyar ko a bada hayan ɗaki ko gida akwai wannan karatun karanta littafin zadul ma'ad da littafin mugni na ibn qudamah al-maqdis amma ba shine daidai ba al-shahid shine mutanen makka sai su gina gida sai su ce to nan gidan sadaka ne idan alhazai sun zo nan suke zama kawai za ku zo ku zauna ran da kuka tashi kuma ku rufe ku kama gaban ku to irin wannan gidajen su ma duk sai aka rushe su aka ƙara faɗin masallacin a madina da aka je aka samu matsala wasu gidajen na ahlul baitin jikokin ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke gidan suka nufi musu ba su tashi ba don gadon su ne gadon kakanninsu ne haka dai aka yi amfani da siyasa da dai a wani lokaci ma har da jabberanci aka tashi su da a waɗanda ma suna cikin gida haka aka fara rushewa dole suka tashi aka faɗaɗa masallatan karanta littafin ainihin wato akhbaru makka na al'imamul faki akhbaru makka wa qadimul fi qadimil zamani wa hadithi wannan shine na al'imamu muhammad ibn al-abbas al-makki wanda aka fi sani da suna alfakihi al'imamu alfakihi kusan zamani ɗaya suka rayu da imamu bukhari ya rasu jaran shekara 280 littafin na anan samu mujalladi biyu ko kuma akhbaru makka wa ma warada fiha min al-athari na al-imamu al-azraqi shi ma makkiyun al-azraqi shi sunan makkiyun al-azraqi in ba na manta ba abin nan sunan shi abacin amma dai ana ce mishi al'azraki akhbaru makka kenan shi ma duk suna nan a nan sama insha Allah akhbaru makka wa ma warada fiha min al-athar shine na al'azraki shi kuma wancan akhbaru makka fi qadimi zamani wa hadithi shine na al-imam al-faqih waɗannan dukannin su zaka ga sun bada labarin nan dalla dalla game da abin da ya faru da littafin ainihin wato abin nan abin nan akhbaru subhanallah sunan shi sunan ya bace mun tafan yasa da sunaye masu kama da juna a takeice wannan alkali shine aka baiwa aikin na biyan mutane kudaden su yawa sunan shi Abul Walid Abul Walid Muhammad ibn Abdullah al-Makki shine mai akhbaru Makka wa ma ja'a fiha min al-athari shi ma ya rasu a hijira shekara 250 insha Allah dukkanin su manyan malamai ne mutanen kasar Makka to zaka ga labaran a ciki ودخلت فيه دور كثيرة kabira gidaje da dama suka shiga cikin wannan wa fiya tufiya alimu ahli basra hammad ibn salama ibn dinar abu salama al-basri al-hafiz fi awakhir sana a wannan shekara a ƙarshenta hammad dan salama babban malamin ƙasar basra hammad dan salama to dan dinar ya rasu abu salama al-basri al-hafiz ƙarshen wannan shekara ya rasu kamar yadda ainihin ya tabbata a cikin labarinsa sami'a qatadata wa aba jamra ad-dubai'i ya saurari hadisi a gurin waɗannan wa tabaqatihima da ainihin sa'anninsu wa kana sayyida ahli waqti ya kasance jagora ne a cikin mutanen zamanin shi qala wuhayb ibn khalid hammad ibn salama sayyiduna wa a'lamuna shi wannan jagoran mu ne kuma yafi mu ilimi wa qala ibn al-madini kana inda yahya ibn durday duraisin an hammad ibn salama asharata alaf hadisi Ahmadu Salama an samu riwaya hadisai dubu goma nashi a gun ainihin wato Yahya ibn Durais wa qala Abdurrahman ibn Mahdi law qila li Hammad ibn Salama innaka tamutu gadan da za a ci mishi gobe zaka mutu algaba ta malam ma qadara an yazida fil amal shi'a ba abin da zai iya karawa wa qala Shihab ibn al-Balakhi kana Hammad ibn Salama yu'addu min al-abda ana kirga Hammad dan Salama daga cikin abdal mun yi magana akan abdal a baya cewa wasu mutane da ake ganin wai in ba su babu duniya bai tabbata a hadisance ba hadisan suna nan da yawa karanta littafin silsilatul hadis da'ifa mujalladi na biyu mal albani ya takhrijin mafi yawansu wa qala ghayruhu wani kuma yace kana fasihan mutum ne mai fasahar zance mufawwihan ya iya bakinsa imaman fil arabiyya masanin larabci sahiba sunna masanin ainihin wato sunna ne lahu tasanifu fil hadis na da tafai da yawa a cikin hadisai wa kana bata'iniyan ya kasance mai sai da ondawaya shine bata'ini su singileti da sauran abubuwan da ake sakawa dan dross da da siket da makamantansu abin da yake sayarwa kenan a kasuwa a yan gwanju farawa suwa sawwar ibn abdullahi ibn abihi qala kuntu ati hammad ibn salama fi suqi ina zuwa shagon malam hammadu a kasuwa fa'iza rabiha thawbun au habbatun thawba habbatin au habbataini shadda jaunatahu wa qama in ya sai da riga daya ko wando daya ciri ba abinda zai ci a ranar kawai sai na nade buhun shi kawai tashi kasuwa yana zuwa neman abinda zai rayu ne kawai irin buhun nan da yan gwanjo suke bazawa da kayan su akai inda ya sai da daya ko biyu ya ga ya samu abin zai cefa ne da abin da zai biya bukatun shi kawai sai da ya tashi kenan na ruwan mutanen da bayan Allah kenan wa qala Musa ibn Isma'ila law qultu inni ma ra'aytu Hammad ibn Salama dahikan la sadaqtu da zan ce ban taba kallon shi na dariya ba da nayi gaskiya kana yuhaddisu ko yaushe cikin hadisi yake au yusabbihu ko kuma yana tasbihi au ya qara'u ko yana karatun alqur'ani au yusalli ko yana sallah kad qassama nahara ala zalika ya raba wurin su akan wannan gaba da kuji jama'a ba yadda mu muke yanzu mutun yace na tafi neman abinci ina neman abinci kai sai ka ce rago baka da aikin mana ci kuma mutun zai gama gaba ɗaya ran da ya mutu ma da yunwa zai mutu alama ulsa ya ta kashe shi ulsa a zo kuma ana ta bayan shi sadaka ka gani shi bai samu kuɗin ba kuma bai samu rawa ba daban da aka zama mu dinga gane irin waɗannan yanzu galibi akwai 'yan uwanmu da dama ɗaliban ilimi jama'a duniya ta shagaltar da su ba a ce kan mutum ya nemi abinci ba wajibi ne mutum ya nemi abin da zai kamar da kaji malaman nan suna nema amma kai zama duka lokacin ka na neman duniya ne baka rage wa kanka komai abin da zaka mora a lahira ba baka tilawa haddaka ta watsi baka zuwa makaranta duk abin da ka sani ka manta wani tasbihi ma da ake na bayan sallah asuba da na bayan la'asar kafin rana ta faɗi baya yi ballantana kiyamun laili ballantana ainihin wato ya zauna ya ta kuka yana istighfari ya tira zunuban shi duk wannan ba a yi din asiri a wuni a kasuwa a dawo a kirga kuɗi a wuni lissafi a kwana lissafi a kwana buga waya ma motoci da yan kasuwa ana cige ina za a samu riɗi ina za a samu zogala ina za a samu ainihin tumatiri mai sauki duk wannan ba a ce ka yi amma dai kai zama shine shugul shagil ɗinka bahat dole ne ka raba lokutanka wanda za ka mora don lahira jama'a ka yi karatu ka yi addini ka yi istighfari ka yi tilawa alkur'ani ka yi nazarin karatukan da ainihin wato kake koya karatuka musulunci ba sa yiwa da a ce wai ayi ayi graduating ba a graduating jama'a sai an mutu ba kaman ko boko da ake graduating mutum ya gama digiri yanzu je kama aikin gwamnati bayan shekara goma in ya dawo za ga bai san komai ba kawai dai ma'aikaci ne shi bai san komai a cikin wannan accounting da ya karanta ba saboda ya je an sashi a wani aikin da ba abin da ya koya muke in ya dawo masa kaga ko rubutu bai iya ba boko ma kenan abin banza balanta na addinin musulunci duk wanda ya ba karatu sai ga karatun sai ya ban kwana da shi fiye da ka bashi Hamadu dan Salama jama'a babban malami ne daga cikin malamai mun faɗa a baya cewa suna daga cikin ayanin ulama a cikin wannan asari na karni na biyu zuwa ƙarshen sa irin su irin shi irin wanda muka wuce a baya Sufyan al-Sauri irin al-Imam Abdurrahman al-Auza'i irin Maliku dan Anas zamu ji a gaba irin Shu'batu Abul Abul Bistam Shu'batu ibn al-Hajjaj da ire-iren su shi wannan mutumin ƙasar Basra ne kamar yadda kaji an faɗa babban malami ne Bukhari da Muslim da al-Arba'a sun fitar da hadisan shi sai Bukhari bai hujja da shi ba za mu zo mu ji ko da ke bai ambata anan ba man ka kuma cikin ainihin sayar alamin nubala za ka ji cewa bukhari ba hujjaye da shi ba ya fitar da shi ne a mutaba'at haka muslim ya fitar da hadisan shi ne kadai daga thabitun al-bunani dan kanwar abin nan ne humaydun tawil humaydun tawil kanin uwan uwarsa ne shi ya rike shi ya tarbiyantar da shi ya koya mishi karatu to amma sai ya zama ya samu rudewa bi akhirat da haka hadisan shi na thabit su ne masu tabbas su ne imam muslim ya fitar da su ya kasance mutum ne mai tsananin raddi ga yan bid'a baya musu sauki jahamiya da makamantansu a wani lokaci shi kuma muslim bukhari ya kawo hadisan shi ne kawai a cikin mutaba'at amma laysa fil usul mu kiyaye wannan sannan a wannan malami jama'a shekarar nan da ya rasu zamu zo mu ji malamai da dama sun mutu a ƙasar basara kamar yadda zahabi ya siffanta ya ce fakanat sanata sanata fana'il ulama bil iraq ko bil basra yace ta kasance shekarar shekarar dodewar malamai a kasar ainihin wato basra hamadu dan salama muhammad ibn maimun as-sukari malamin kasar marwa shi ma wannan shekara ya rasu al-hasan ibn salih al-hamdani mutumin kasar kufa ne shi ma malamin hadisi ne da fiqh shi ya rasu arabi ibn muslim al-basri zamu zo mu ji sallam ibn miskin al-qasim ibn al-fadli surri ibn yahya duk waɗannan da sauran mutane da dama jama'a in ka kalla za ka ga ɗewa a wannan shekara suka rasu shekara ce da malamai aka yi aka yi aka yi kamfan malamai aka rasa malamai sosai a wannan zamani ubangiji Allah gafarta musu gaba daya kaga ɗaya daga cikin su ma wa fiha al-hasan ibn salih ibn hayyin al-hamadani faqih al-kufa hasan ibn salih al-kufi shi ma a wannan shekara ya rasu muslim ya fitar da hadisin shi wa abiduha mai bauta Allah a ƙasar kufa روى عن سماك بن حرب وطبقته قال أبو نعيم ما رأيت أفضل منه أبو نعيم يتي بنغك مشبا وقال أبو حاتم ثقة حافظ متقن قال ابن معين يكتب يكتب رأي الحسن بن سال يكتب رأي الحسن بن صالح يكتب رأي الأوزاعي وهؤلاء ثقات يتي أنا ربوتا رأيين سو أنا فتوسو كما دكان سو ثقات وقال وكيع وكيع يكي cewa الحسن بن صالح yushbihu sa'id ibn jubair wannan malami ya kama da sa'id dan jubair wa kana huwa wa akhuhu ali wa ummuhuma qad jazza al-layla thalathata ajza sun samu wata matsala wannan ya shiga wata harka jama'a ita ce mene ita ce khawarijanci yana yana yara saifa alal a'imma kana yara saif yana ganin a fito ayi fito na fito da limamai idina sallar juma'a cewa bata halasta ba a bayan imamu zu ya daina da shi da ɗan uwan shi wani aliyu ibn saleh da mahaifiyarsu duka a ƙida suke sai aka zo aka kawo musu farmaki suka gudu suka ɓuya a wani waje da suka ɓuya da suka ce to za su gadin junansu a raba dare gida uku mutum biyu su bacci ɗaya kuma ya tsaya da makami yana gadi a nan ne shi ne ke ba da wani labarin cewa kana huwa wa akuhu wa aliyun wa ummuhuma qad jazza al-layla thalasta ajza'i famatat uwar ta mutu a wannan daren fa qasama al-layla bainahuma suka mai da daren ya zama biyu dan ta riga ta sha wahala da haki sai ta fada ta mutu famata aliyu shi ma aliyu din a cikin gadin ya fadi ya mutu shi kuma wannan shine ya tsira fa qama hasanun al-layla kullahu shi sa da ahmad ibn yunus ya zo tarihin sa yake ba labarin suke cewa laulam yuladil hasan ibn salih kana khairan lahu ce wallahi da ba fi shi ba ma da ya fi shi alheri a duniya tarakal juma'a yace mutumin da ya watsi da juma'a wayar saifa yana ganin kuma takobi akan mutane yace amma jalastuhu 20 sana ma ra'aituhu rafa'a ra'asahu lid-dunya na zuwa da shi shekara 20 ban taba gani ya kan shi haka lid-dunya baya son duniya amma yayi wancan kuskura shine wata rana ya haɗan ma'inu abin nan kai ibnu rawi yace aje a a ce yana gaishe shi sannan a ba shi labarin muna nan a cikin alkhairi shi ya je ya shiga maboya saboda wannan mugu aƙida da ɗaukar kan shi irin su shekaru na yanzu sai dai su buya sun ɗauki mummuna aƙida sun yaɓa da sunan musulunci to ya samu kanshi a cikin irin wannan tatabarza Allah ya gafarta mishi qultu mata sanata 40 wa 50 wa huma taw'amun dan uwan nashi ya rasu shekara ta 145 ne 55 da hudu kai ko wahuma tau'amun tagwaye ne su akhraja lahuma muslimun muslim ya fitar da hadisansu shi ma a cikin wannan aqida kamar da muka ji duka suka shiga aqida ta zaidiya suka da haka ya mutu a wannan maboya haka da kuma sauransu wa fiha rabi' ibn muslim al-jumahi maulahum al-basri wa kana min baqaya ashabi sunnah ashabi al-hasan shi ma wannan yana da hadisi a cikin Muslim da Abu Dawud da littafin Imam An-Nasa'i Ar-Rabi ibn Muslim a wannan shekara shi ma ya rasu kamar yadda muka je a baya ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar ainihin wato Basra wa fiha Mufaddal ibn Muhalhal As-Sa'di Al-Kufi sahib Mansur hakanan ɗaya daga cikin sakatarorin shugaban ƙasa na lokacin Mansur a wannan shekara ya rasu abin nan a wannan shekara ya ainihin wato rasu shi ma قال أحمد العجلي كان ثقة صاحب سنة وفضل وعفة لما مات الثوري جاء أصحابه إلى مفضل فقالوا إيه؟ وفقه صاحب فضل وفقه يا كسن أهل السنة نيمي فقه دفللا لما مات الثوري يعني عند الثوري رسول جاء أصحابه إلى مفضل sai ainihin wato ɗaliban thauri suka je kuma faddal faƙalu suka ce tajlisu lana makanu algata malam ka zo ka cigaba da mana hadisi a madadin malamin faqala sai yace ma ra'aitu sahibukum yuhmadu majlisu ce a a bana je na zauna a wurin nan zai zama abin yabawa ne ban cancanci zama a wajen sai yaki mari malami ne gurgurdan hali shi ma amma dan siyasa ne yayi aiki da gwamnati wa fiha faqihu shami ba'd al-auza'i abu muhammad sa'id ibn abdul aziz at-tanwahi Sa'id dan Abdul Aziz Tanwahi wanda Tabarani ya hada juz'u hadithihi kenan babban malami ne ya kasance in yana kuka aka ce in ya fara sallah yana kuka sai ya jika tabarmashi sai hawa ya dinga zuba har ya jika tabarmashi da ya tsufa ma gaba ɗaya sai dai na karantarwa shekara wajen biyar kashe rayuwar shi baya karantarwa sai dai sallah kawai da kuka shi saka ji ya ce abin nan abu muhammad sa'id ibn abdul aziz tanwahi an nahawi 80 sana shekara wajen 80 akhadha an makhul wa rabi'a ibn yazid al-qasir wa nafi'in mawla ibn umar wa khalq wa kana salihan mutumin kirki ne qanitan mai tsayin sallah khashi'an mai tsoro a wurin sallar shi qala yace ma qumtu ila salatin hatta muthilat li jahannam ce duk sanda na fara sallah sai na kaman ga jahannama na a gabana قال الحاكم حاكم yace huwa li ahli sham kamalikin li ahli madina agun mutanen sham matsayin shi kamar matsayin maliku agun mutanen madina malai ci gaba da cewa wa fiha abu rauhin sallam ibn miskin al-basri rawa an al-hasan wal kibar shi ma ɗaya daga cikin malaman da suka mutu kenan qala abu salamata at-tabuzaki kana min a'badi ahli zamani yana daga cikin wanda suka fi kowa bauta a cikin mutanen zamanin shi وفيها أبو شريح عبد الرحمن بن شريح المعافري بالإسكندرية روى عن أبي قبيل وطبقته وكان ذا عبادة وفضل وجلالة هكا شريح عبد الرحمن بن شريح المعافري أكسب مصر إسكندرية باوان الله مي بوتا شما وأن شكرا يرسو وفيها أبو أقيل يحيى بن المتوكل المدني ببغداد روى عن بقية وابن المنكدر وليس بالقوي عندهم وأن ونمي رونيني mai suna Yahya ibn al-Mutawakkil da shi da malamin shi Baqiyatu duk masu rauni ne yayi riwaya ainihin wato a gurin su a kasar Iraki malamai ba sa karbar riwayar shi wa fiha Abdul Aziz ibn Muslim bil Basra rawa an matsarin alwarraq ya da riwaya daga matsaru alwarraq mai sai da littafi shine asalin lafazin da ake faɗa a larabcin gaskiya alwarraq ake cewa saboda suna sai da littafan ne a cikin takardu ba kutubi da mu muke faɗa yanzu ba wannan kutubi kawai hausa ce mai littafi ba daidai bane wa ba'ifa wa kana abida abidan qudwatan ya kasance mai bauta ne kuma abun kwaikwayo rawa anhu yahya as-sailahi as-sailahini wa qala kana min al-abdal shi ma yana daga cikin abdal wa fiha al-qasim ibn al-fadl al-haddani bil basra rawa an ibn sirina wal kibar wa kana kathir al-hadith kamar yadda muka ambata za ku lura mafi yawan malaman da suka mutu a wannan shekara mutanen kasar basra ne musamman da kuma sauran kasar iraki qala ibn mahdi kana min mashayikhina thiqat ibnu mahdi ya ce wannan malamin alqasim ibn al-fadl al-huddani na daga cikin malaman mu amintattu wa fiya abu hilal muhammad ibn salim ar-rabisi bil basra rawa an al-hasan wal kibar wa huwa hasan al-hadith wathaqahu abu daud wa ghayru hakanan malam abu hilal muhammad dan salim ar-rabisi a kasar basra ya rasu yana da kyakkyawan hadisai yana da riwaya daga hasan da sauran manyan malamai wa fiha muhammad ibn talha ibn musarrif al-yami al-kufi ahadul mukthirin al-thiqat ɗaya daga cikin masu riwaya da yawa a mutattu yarwi an abihi wa tabaqati wa fiha abu hamza muhammad ibn maimun al-marwazi as-sukkari irtahala yayi tafiya wa akhadha an ziyad ibn ilaqa wa nahwi yayi riwaya daga ziyad dan ilaqa da waninsa wa kana shaykha baladihi fil hadisi wal fadli wal ibada shine malamin kasashi a wajen ilimi da hadisi da falala can kasar da ya koma kenan kasar marwa ya koma ainihin wato ya ainihin zauna wa fiha abubakar al-duhali al-basri al-akhbari ahad ad-du'afa wannan wani mai surutai ne mai rauni wasmuhu salma sunan shi kenan rawa an sha'bi wa mu'adha al-adawiyya wal qudama wa fiha qutila fi dandaqa bashar ibn burd haka na kashe wani mawaki mai suna bashar dan burd a matsayin zindiki albasari al'ama wani makahu in ƙasa ainihin basara an haife shi ma makahu ne sha'irul asir shahararren mawaƙin zamani shi bashar bin burd yana da waka an ce tafi baiti 13,000 a adadin waka shi akwai wani abokin gaba shi hamadu ajrat amma kuma wani riko allah kabarinsu daya aka rufe hamadu hamadu ya fara mutuwa aka rufe shi bayan kamar shekara da bashar ya mutu da suka zo kawai sai suka rasa kabarin da sashi sai suka bara wancan kabarin aka sashi a ciki kawai a duniya kuma ba sa ga maciji kullun suna da muhajat sun ta zagin junansu a waka an ka karanta da wawi ɗinsu za ka ci suna yawan zagin junansu shi ma wancan kashe shi aka yi zindiƙai ne an tumi su zandaka saboda suna waka suna yabawa allolin kafirai suna yaban giya da fasikanci da sauransu a cikin wannan ɗiba da mahadi yake ma ainihin wato zanadika ɗiba karamar gaciya aka ɗewa da su aka kwantar da su aka yanka su Allah shi kyauta ko mutane da dama aka same su da ire-iren waɗannan matsalolin jama'a al'amarin sai dai a bar shi kawai ga Allah madaukakin sai in kana karantawa sai ka bi a hankali na'am al-azraq azraq na'am sai usul fiqh muna ta magana akan al-mujmal wal mubayyan malam yace wa'alam أن الإجمال وإن كان قد ورد في الشريعة وأنه نوع من تعبد تعبد الله تعالى للعباد إجمالي da yazo a cikin shari'a yazo da yawa kuma na daga cikin nau'in abinda Allah ya bautar da mutane da shi ma'ana Allah ya faɗi magana a dunkule dan mutane su tadabburi su gano ma'anar garin gano ma'anar za su samu lada kama hadisi da aka ce Allah na da sunaye 99 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna wannan ita ce riwaya ingantacciya ta Imam Bukhari sai aka samu riwayar Tirmidhi muttariba ta zo da lissafin sunaye irin wannan da ake lissafawa ɗan Islamiyya a cikin su akwai sunaye da basu tabbata ba da sauransu abinda hadisi yake nufi kamar da malamai suka ce su Ibn Hajar ga karanta a cikin Fathul Bari cewa abinda Allah ya manzo Allah yake nufi shine mutane su bauta wa Allah ta hanyar nemo sunaye da kuma aiki da su shine kiyaye su da ka shi kanshi Ibn Hajar a cikin wannan sharhin nashi sai ya bi ya bi ya bi ya ce ya gano wajen guda saba'in da wani abu a cikin ƙur'ani ya gano kuma goma sha wani abu a cikin hadisai ya kawo su karanta a cikin bukhari fatahul bari yana nan haka anan baya baya muhammad ibn salih al-uthaymin a cikin qawaidul muthla ya kawo amma za ga su kansu kuma akwai wasu sunayen da ba su kawo ba wanda kuma sun tabbata a cikin ainihin sunayen Allah zan iya tuna misali a kamar sunan Allah as-sittiru banda as-sattar ko kuma as-sittiru bambancinsu a wajen ma'ana shine as-sattaru wanda aka nemi ya rufa maka asirin ya rufa to ya zama sattaru as-sittiru kuma wanda ba sai ka nema ba ya zaga ya zama ɗabi'as Allah to daga cikin sunan shi akwai sittir ya tabbata a cikin littafin sunan Abi Dawuda ba zan yi tuna lafazan hadisin ba yanzu sannan akwai wasu lafuzzan kuma waɗanda ba waɗannan ba kenan ba dole ne wanda wani ya gano wani ya gano ba a cikin a cikin shi kanshi wannan malam Uthaymin da yazo yace yana magana akan magana Ibn Hajar yace shi a cikin Qur'ani ya ga sama da 100 da haka ya tabbatar ba kowanne ne a cikin su zai zama daga cikin husna din nan kuma gane ina fata muna ganewa so dan haka jama'a abinda hadisi yake nufi shine ka gano da kanka kuma kai aiki da su in ka gane Allah ar-Rahmanu ne kai ma sai ka zama mai rahama ka gane Allah al-Ghaffaru ne ka zama mai gafara ka dinga neman gafara Allah ka gane Allah al-Kaza ne sai kai kai ma kuma ka, ka gujewa sanyawa Allah sunan da bai sawa kanshi ba to ire-iren waɗannan su ne abinda ake ce mujmal wanda abinda ake so aikin da zaka yi shine kai aikin tadabburi ka gano abu shi ma kanshi ibada ne amma duk da haka ya ce fa'innahu lam ya buka fi ha mujmalu a ƙarke in ka tattara babu abin da ya rage mujmali saboda li annabi sallallahu alaihi wasallam kan bayyana li ummati jami'a shari'ati dan almanzo Allah ya bayyana wa ummar shi gaba ɗaya shari'arsa amma matsala ita ce ba kuma kowa ne zai iya riskar duka shari'a ba bal babu wanda zai iya riskarta haka ibn taymiya ya faɗa cikin majmu'ul fatawa cewa babu wani mutum da zai iya iddiyayin ya san duka hadisai tunda sahabbai ba wanda ya san su duka duk yawan hadisan abu huraira mun karanta a nan a cikin zadul ma'ad abu huraira wani hadisin bai san shi ba ya je ba da hadisin ma daga baya ya ce ma ai shi ma a gunwa ya ce gun abdullahi dan amru dan as ka duba yawan hadisan abu huraira wanda ya ce ya buɗe buhu ɗaya ne a cikin buhuna biyar na karatun shi amma kuma a cikin wannan buhuna akwai abin da babu don haka tunda sahabbai da suka rayu da abin ba kowa ya sani ba kuma babu wanda zai iya sanin hadisai a ce ɗari bisa ɗari ya san su sai dai ya san abin da ya sani to kaga abin da aka wayi gari baka sani ba ya zo maka mujmali sai ka nemi hanyar da zaka tantance shi ke ina fata mun gane wannan da ke wannan fa ibnu taymiya ne yake faɗanta kuma ka a ce tawalu ne dan mutanen mu sun iya irin wannan gangancin sai a ce ai tawalu yake a iya abin da ya da shi kenan yake faɗa ko sai a ce wai tawalu ne mutum yake yes akwai tawalu kuma daidai ne a dinga yin shi amma mu dinga gane sanda malamai suke faɗan abin da yake haka suka san haka suke nufi to abin da suke nufi kenan ta'awiluhu tanzilu ina fata mun gane in ba su ne suka ce to wannan dai tawalu'u bane ko kuma ka fahimta daga yanayin maganar su cewa tawalu'u ne ma iya wannan fasara amma kawai a ce haka tawalu'u ne kawai ai shi ma ya san hadisai duka wannan zai zama iddi'ai ne kace me ne malam
aka magana cewa su imamu bukhari sun rawaito hadisai duka aka ce ba su rawaito duka ba amma kuma malamai hadisan da aka haɗu duka su rawaito duka hadisan
malamai su wannan malamai sauran kutubu sauran kutub din sun rawaito hadisan wane ne wane kake mai sauran kutub
da tafan hadisi a yau sun yi asalin matsalar da ya ɗauko yana magana a shin bukhari da musulun sun rawaito waye ya dauko matsalan
ina da shi da alaƙi ok to ci gaba da magana saboda haka sai magana cewa su buhari da muslim ba su rawaita hadisan annabi ka ka fahimta na amma kuma sauran littattafan hadisai sun rawaito sauran hadisan annabi gaba daya to ba mu karo a wannan magana ko ta yi magana ba idda bace alaga ta mala mu muna magana yanzu mutum ɗaya ne idda ya san hadisai duka kai kuma ka ce an tattara su duka kaga abu ne daban yawwa ba magana ba iri ɗaya ba ce duk hadisai Allah cikin hikimarsa ya ba malamai dama sun hanzare su amma har wanda ya karanta duka ba dole ne ya rike duka ba shi ne abin da ake ne ba dole ne ya rike duka ba a cikin sahabbai an samu wannan tun farko kaga ban babu aula a samu ga wasu wanda suka yi zamani da abin suka ganshi ba su iya rikewa duk mutum ɗaya bai iya rikewa duka ba sai dai su duka ne suka yi collective suka rike to haka yanzu ma al'umma ce collectively take iya rike sunnar kenan amma mutum ɗaya ba zai rike ba shine muke nufi da yanzu sunnar tana nan ko anan da ya faɗa cewa sunna ta gama sharhi gaba ɗaya amma sai muka ce individual ba dole kowa ya riski duka abubuwan yau sai ce kama qala sallallahu alaihi wasallama kamar da manzo Allah yake cewa laqad taraktukum ala mithli albayda na bakku akan wani abu mai kama da farin wata lailiha kana hariha ranata da dare kamar ɗaya suke la yazigu ba'di anha illa halik babu mai karkacewa daga kanta sai halakake wannan hadisi ne tabbatacce wala yatruku bayana inda alhaja ilaihi abada manzo Allah bai taba barin wani bayani da ake bukata ba sam bai taba barin shi ba fa in waqa lil mujtahid shay'un min zalika idan wani malami ya samu kanshi ga wani abu mujmali bai san fasarar shi ba faqad yakunu li adami tilahi ala al mubayyin li hadha al ijma kaji magana ta yi zama saboda shine bai ga wannan ainihin mubayyin din ba na wannan ijmalin shine bai gani ba wani suna ko wani abu da ba a faɗa a wani ji ba shine bai gani ba yanzu kamar ibnu hajirin ina ƙara kwatance da shi in kana karanta fathul bari mafi yawan ijmalin da ya zo a sunna sai ya warware maka shi ya haɗa riwayoyin da sunayen mutanen da kaza di ya faɗa amma duk da haka sai ka ji in ya zo ne sai ce haza lam aqif ala tasmiyati fulanun da aka ce anan banga kowa ne bane tare da yawan leƙe-leƙen ibnu hajir haka limamu zahabi yakan faɗa ya ce kaza na manta ko kaza ban sani ba mu ne yanzu aka samu zamanin da mutane da ake cewa malamai suna jin kyashi ko kunya a ce ga kaza ba su sani ba suna jin kyashi malam wanda akwai wani malam da yake shi yan encyclopedia ne kuma ya sani da abin da aka faɗa kawai yana da amsa akwai littafin bakar abdullahi abu zai ya kamata ɗalibai su karanta shi at-ta'alum wa atharuhu fil umma at-ta'alum shiga rigan malamai da tasirin da ya a cikin wani al'umma tasiri mummuna ɗan juz'i ne ƙarami haka at-ta'alum wa atharuhu fil umma yana nan akwai shi anan sama dan karami ne haka karanta hankalin ka zai tashi da irin yadda mutane suke ganganci eh akwai kuma na wani mutumin kasar kasar abin nan inda ake yaki nan Syria ad-dakatira wa fada'ihu daktoci da abubuwan kunya da suka dinga ya cikin ilimi daktoci masu PhD yan boko kenan yan uwan kasan mu yan boko ba mu da saiti wata ran duk shirman mu yayi yawa sai mutum ya shiga harkar da bai iya ba ko kuma inda ya dan zagaya ya dan zagaya wani dan lungu ya an shi digiri sai ya dauka to kowane lungu ma ya shige shi to sai suka yi tayin tahqiqat da takhrijat da shiga masailu wanda suka fi karfin bakin su shine tattara ya same suna ad-dakatira wa fada'ihu Allah shi kyauta malai ya ci gaba da cewa li adami tala'ihi al-alal mubayyin لهذا الإجمال فيكون نسبيا ده هكا إجمالي ني نسبي in relation to him والله أعلم قوله والبيان إخراج الشيء عن من حيز الإشكال الإشكال من حيز الإشكال إلى حيز التجلي yace lamma lamma arrafa almujmal yayin da ya ta'rifin mujmal arrafa albayana sai kuma ya ta'rifin bayani liftiqar almujmal ilayhi saboda mujmal na bukatuwa zuwa ga bayani wa huwa lugatan shi bayani a harshe الظهور والوضوح abu ya bayyana ya fito karara yuqalu ana cewa bana al'amru wa tabinu bi ma'ana ittadaha wan kashafa al'amari yana bayyana ko ya bayyana idan ya fito fili aka ganshi wa amma filistila fa huwa yutlaqu ala tabyin shine aikin fito da magana fili wa huwa fi'lul mubayyin aikata bayani wa yutlaqu ala dalil allazi hasala bihi al-bayan shi kanshi aikin da kuma dalilin da ana ce musu bayani wa yutlaqu ala al-ilmi alladhi yustafadu min ad-dalil kuma ana fadan lafazin bayani ana nufin ilimin da ake tsakurowa sharhin da ake ma dalili sharhin da ake ma aya ko hadisi shi ma bayani wal musannifu jara ala al-awwali wa huwa al-ashhar shi anan mai littafin nan wato ya ya gudana ne akan ma'anar farko cewa albayanu yutlaqu ala tabyin shi ya bayani shi ya shiga shi ya dauka nan dan shi ne fi shahara fa arafahu bi annahu izharu alma'ana lil mukhatabi wa idahi shine fito da ma'ana fili ga wanda ake magana da shi da kuma yi masa bayaninsa faqala yace ikhraju shay'i ila akhiri wa hadha at-ta'rif mabniyun ala ma daraja alayhi akthar al-usuliyyin haythu khassaw al-bayan bi idahi ma fihi khafa wannan ta'rifin ya gudana ne akan abinda mafiyan malaman usul fiqi suka gudana akai na sanya ainihin bayani akan cewa shine fito da abin da yake boye fili wa minhum man yutliquhu ala kulli idahi akwai wanda yake sanya shi ainihin akan duk wani ƙarin bayani sawa'un taqaddamahu khafa'un amla shin wannan ƙarin bayanin ana da kamfashi ko babu wa qadin taqada al-musannif nafsuhu hadha at-ta'rifa fi kitabihi al-burhan wa dhalika al-wurud ibaratin la yanbaghi ibda'aha at-ta'rif misl al-hayyiz yace shi da kanshi malamin ya ci gyaran kanshi hadir magana da muke ya faɗa ya zo ya gyara wa kanshi a cikin alburhan saboda akwai wasu kalmomi da suka zo wanda bai kamata a sa su a cikin ta'arifin ba kamar lafazin hayyiz wa zalika anna tabyina amrun ma'anawi yin bayani is an abstract thing abu ne da ba a iya ganin shi it's not concrete wal ma'ana la yusufu bil istiqrar fil hayyiz abin da yake kuma abstract ba a cewa ya tabbata a wuri kaza wannan lafazi ne na yan mandiki hayyiz shine space inda wani abu zai iya shiga ya buya to kaga ma'ana sharhi baya iya occupying wani space so there is not a concrete matter ko mun gani to wannan lafazin dama lafazi ne na yan mandiki kuma dama usul fiqhi musamman na waɗannan mazahibu musamman shafi'awa kuma wannan ba shafi'i ne ya cakuɗe sosai da mandiki amma abinda muke ishara nan shine kaga da kanshi malamin ya gyara wa kanshi cewa ba haka bane zamu ji kuma wani ya gyara mushi da anna al-hayyiz huwa al-faragu shine empty wuri al-mutawahhamu wanda ake tunanin akwai shi wato abin nan conceptual emptiness alladhi yashghaluhu shay'un wanda wani abu yazo ya occupy dinsa wa huwa min alfadhi al-mutakallimin kaji lafazi ne na malaman yan al-wujud wal qidam wal baqa wa mimman taqadahu al-amidi hakanan al-amidi mai ihkamul ahkam shi ma malamin usul fiƙi ne da yake da tasiri na falsafa a kansa shi ma ya yi intikadin wannan li'annahu ghairu jami'in ya ce wannan tarifin is not comprehensive bai cike ma'anarsa ba fa'inal mubayyina ibtida'un da zi lam yusbaq bi ijmali dan shi bayani shine wato ƙara sharhin da koda babu buƙatar shi misali sama arjida la yadkhulu fi hadha at-ta'rif ma annahu bayan da zaka zo ka fara bayani akan sama da ƙasa da bango kaga abu ne da yake a fili amma za a buƙaci wani bayani ko ba za a buƙata ba in kai za a ce sunan shi bayani to kaga ta'rifin bai game ba fa yakunu ta'rifu khassan bi bayan al-mujmal kama taqaddama to kaga wani dan uwan shi ma ya mishi ainihin gyara ke dan malamai ba su gushe ba kamar yadda muke ambata suna gyara wa junansu kuma kamar yadda faratun da jama'a gyara wani malami babba da wani wanda bai kai shi zai gyara ba ya halasta idan an ga kuskure kamar da manzo Allah yana sallah ya samu ainihin mantuwa ko ba a gyara mishi ba yayi fada yace dan me yasa wani baka gyara mu ba wannan nan kada'an bai kai daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ubayi dan ka amma manzo Allah ya nemi da ka gyara min mana to koda ya gyara wannan zai sa ya fi manzo Allah ko kaɗan ba za wani tunanin ba to kaga salafiyanci kenan ashe ya halasta gyara ma wani babba wani abu ne kuskure sawun yana wajen ko baya wani don wani kuskuren zai zama kuskure ne wanda yake yana da matsala yana da consequence mai yawa alal misali jama'a yanzu kamar ka ɗauki littafin albidayatu wannan yana ibnu kathirin Allah ya gafarta mishi akwai wani kuskure da ibnu kathirin yayi mai ban mamaki akwai wani mutum mai suna abdatu ibnu abdul karim ibnu abdurrahim amin abdatu ibnu abdurrahim da ibnu da ibnu kathirin yazo tarihinsa ya fara da cewa qabbahu Allah Allah ya munanta shi sai ba da wani mugun tarihi akan shi muka koma asalin da dauko tarihin daga littafin al-muntazim fi tarihil muluki wal umam na ibnu al-jawzi haka ma al-imamu abin nan mai shu'abul iman bai haƙi ya burwaito labarin shi ma cikin shu'abul iman da kuma ibnu asakir a cikin tarihu dimashka cewa wannan mutumin bawan Allah ne mujahidi ya ba da wani labari labarin shine sun tafi jihadi a cikin rundunarsu akwai wani matashi saurayi alaramman da aka je ƙasar kafirai rumawa sun yi sansani a wajen wani ƙauye sai ya jarabtu da ƙaunar wata yarinya kirista a wannan ƙauyen sai aka daina ganin shi kawai har aka tafi aka dawo da aka koma baɗi sai suka gan shi kawai ya zama kirista shi arama arama ba suka fara iskanci ba malam sai sai aka ce malam ya bi maganka ba ya ce ai wallahi wata yarinya ce na kaunata a nan kuma suka ce ba za su bani ba sai na shiga kirista ce da aka na shiga kirista sai aka ce to ina hadda ce wallahi hadda ta watse gaba daya ya ce baya iya tana komai sai wasu ayoyi guda biyu da Allah yake cewa rubama ya waddu allazina kafaru law kanu muslim zarhum yatamatta'u yahudu wa yatamatta'u wa kuma amnu so ya yace wallahi abin da ke tana kawai kina cikin daga qur'anin shi eh shi sa Allah ya ba mushi tai to wannan mutumin ba a faɗi sunan shi ba an ce shabun a cikin riwaya ka je ka duba a cikin muntazim na ibnu jauzi da kuma shu'abul iman da baihaqi to da ibnu kathirin yazo kafa wannan ya aka yi aka kawai ya cire shabun kawai sai ya dinga tsina albarka ga wannan da ba da labarin wanda kuma malami ne ya da hadisai a cikin sahih muslim to kaga irin wannan kuskuren zaka ce a kyale saboda malami ne ai ba karamar fadiha bace wannan qabbahu Allah haka yace a wajen tarihi qabbahu Allah ka je ka duba tarihi bazan iya tana shekarar da ya rasu ba amma na tsammanin kamar mujalladi na shida a Abdatu ibn Abdurrahim to irin wannan suna nan haka haka haka a cikin duk maganar da kowa yake ina fata mun gane dan Allah bai assame malamai daga kuskure ba yanzu ne muka rayu a zamanin da da zaran an yarda da wani mutum in ka zo ka faɗo wani abu ka ce abu kaza da ya faɗa ba daidai bane shikenan sai a kafarta kama in zala ka suka suka dinga sukan su mala albani saboda mala albani yana karantar da littafin binnan tafsirin radul azhan yana cewa kaza ba haka bane kaza ba shine sahihi ba ana ganin wai wannan wai aibi abakar kuma in yi raye ga wannan ai godewa zai malam albani muhammad nasiruddin yana kasar jordan allah ya gafarta mai ya samu labarin abu isaac al-huwaini kafin masu hau ya ga littafan shi abu isaac al-huwaini wani malami ne a kasar misra yana raye har yanzu ƙwararren malamin hadisi albani da aka mai tambaya ma aka ce suwa yake ganin yanzu malaman hadisi gab da zai rasu ya ce da aliyu halabi da abu isaac al-huwaini su ya faɗa ce waɗannan bai san wanda ya kai sanar hadisi to da ya ga littattafan ya ga maganganun kuma a cikin littattafan da maganganun har da cin gyaran shi albanin ce wuri kaza babban malami kaza kaza mun ci amfani da littattafan shi amma ni dai a gani na wuri kaza ba daidai bane ya ce da za mu samu irin waɗannan aida mun more ce aida mun babbaya ha Allah kuma zo ya haɗa su suka yi munakasha suka tattauna ya yi riwaya daga gun albani ya koyi karatuka ya dawo yana cewa albani malamin shi to da albanin da ya ga wannan ya saka hasara da faɗa za su dinga yi ba shi labarin da muke ji na wannan zuhali zuhuli muhammad ibn yahya zuhuli in baka mallaki zuciyarka ba baka mallaki sarrafa wato tsokar zuciyarka ba sai ka je ka saka cikin fitanar da ba za ka har duniya ta faɗi ta tashi ana ana tarihin ka yanzu din da za a yi tarihin bukhari sai an baci wannan matsala game da malam muhammad ibn yahya bukhari sai an ce ai yayi hasada dole sai an faɗi wannan tunda shi tarihi ba shi da tausayi ya da gaskiya abinda mu kuma nan ƙasar ba mu sani tarihi baya tausaya wa kowa sai ya faɗi inda kaga Allah ya ba da labarin annabawa har da annabin da ya yi wani laifi sai Allah ya faɗa wa zannuni in kharaja mughadim in zahaba mughadim ko fa zanna Allah naqdir alayhi Allah ya ba da wannan labarin annabuwa ne Allah ya ba da labarin shi annabuwa ne kowa sai da Allah ya ba da labarin abin da ya faru da shi kaga annabawa fa kenan ma Allah bai ki faɗan abin da ya faru da su ba dan a ɗau izina ina kuma ga wasu a nan ƙasa ne yanzu ana zuwa yanzu misali akwai malaman izala da yawa zama ku ya kuri ana cewa muna suka izala kuma yan izala ne amma dole mu faɗi gaskiya muna suka hausawa kuma hausawa ne muna suka yan boko kuma yan boko ne muna suka ustadai kuma ustadai ne ko muna suka talakawa kuma talakawa ne duk muna ba izala kaɗai muke suka ba kuma mun san wanda muke suka a cikin izala yanzu akwai malaman izala da suka mutu da yawa jama'a suna da mugun tarihi da suka suna a ƙasar wasu kuma suna rayu ran da aka zo yin tarihin na aka fara sai a ce an ci mutuncinsu kuma abu ne da suka aikata za a faɗa kuma a ce Allah ya gafarta musu inda ka ɗauka kamar sunusi gumbi Allah ya gafarta mai kuma malam baka zare da ya rasu kwanan nan Allah ya gafarta musu suna da tarihi mummuna a cikin izala na suka sunna suna da shi haka wasu suna nan a raye kuma za su mutu kuma za a faɗa tarihi zai kama wata rana a faɗa abin nufi dai ba su mutu akan wani abin ba ko amma dai an samu wani yanayi da suka yi to sai an faɗa an tarihinsu kamar yadda muka ji yanzu wani na an ciya da hadisi a cikin muslim amma kuma ya samu matsalar mene ya yi kawarijanci dole ne sai an faɗan tarihinsu shi sa ka yi taka an da kake aikatawa galibin ba ma tuna wannan muna ganin kawai tunda dai mu ustazai ne kawai to mu mala'iku ne wai a clip ba ka bane fa in kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu a'zam Allah shi kyauta ina ganin bari mu dakata anan kawai insha Allah sai Allah kan mako mu zuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum